wasu daga cikin ɗabi'arsu idan aka gaisa da su bayan an gama gaisa sai su ɗora hannunsa a girji yana cikin abin da shari'a ta yi umarni a yi a kawai al'ada ce da kuma girmamawa da wasu suka ɗauke shi a wasu al'adu bayan kun gaisa da mutum sai kai haka ma'ana kamar girmama ne ba shari'a ce ta ce in kun gaisa ka mai da hannunka ka za a kirji ba a iya sani na don haka abinda aka ce kai ku musafaha ku gaisa in kun gaisa ka sauke hannunka shikenan ba sai ka ƙara wani shafawa a kirji ba Allah dan mutum ya yi sallah sai lokacin bayyana karatu sai ya ɓoye ko ya ɓoye lokacin bayyana ya matsayin sallarsa sallarsa ta yi zai sujjada zai tara kalma ko kabli ko badi amma sallah ta yi wai a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai na Aisha akwai na Khadija wai wacce annabi ya fi so a ciki sallallahu alaihi wasallam to kowace lokacin ta daban ne ba su haɗu ba ba su rayuwa lokaci guda ba lokacin ita na Khadija ita ce matarsa ta farko bata taɓa haɗuwa da wata mata a matsayin kishiya ba ma'ana tunda annabi yake raye da Khadija bai mata kishiya ba ba wai dan bai halatta ya mata kishin ba Allah dai ya bata rabo har aka gama rayuwarta da ita ba a mata kishiya ba bayan ta rasu annabi ya aurace auracen da zai aura ya aure mata da yawa sallallahu alaihi wasallam ita na na Aisha ita ce ta shiga cikin taron mata ita ce kuma karama a cikinsu Aisha yar gidan Abubakar ita ce kadai kuma matar da annabi ya aure ta a matsayin budurwa sauran duk zawarawa ne annabi ya aure duk matansa guda tara ko sha ɗaya ko sha biyu ita kadai ce ya aure ta a matsayin yarinya an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abdullahi dan Amru a duniya ya rasu wa ka fi so ya ce aisha ta ji wannan annabi aka tambaya a duk duniya ba ma wai a cikin matansa ba duk duniya waye dan adafin da ka fi so sai ya ce aisha haka Allah ya ga dama haka Allah ya girmama ta haka Allah ya ba ta wannan matsayi hadisi sahihi cikin sahih bukhari mai tambayan ya kara ya ce a cikin maza fa ya ce babanta kenan za ka iya cewa duk duniya ba wanda annabi ya fi so irin abubakar da yasa aisha kun ji wannan to wannan hadisin kaɗai ya ishe bayyana maka me kake so ka kai gare shi to amma akwai hadisi kuma da ita aisha ɗin ta yi wani abu wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune yana yawan ambatan nana Khadija matarsa kenan ta farko Khadija Khadija Khadija bini bini ya ce Khadija kishi irin na mata ya kama Aisha ita wannan baiwar Allah Aisha ta ce ya Rasulullah me yasa ka damu kake ta kira kake ta ambaton wata matar da kad halakat ta rasu ba ta duniya ba Allah ya canja maka wacce tafi Khadija ba waye ta faɗi wannan Aisha me yasa za ka yi ta tuna matarka Khadija Khadija komi ka ce Khadija ai Allah ya canja maka wacce ta fi Khadija tana nufin ita Aisha sai annabi ya ce wallahi Allah bai canja mu wacce ta fi ta ba wallahi Allah bai canja mu wacce ta fi Khadija ba wallahi Allah bai canja mu wacce ta fi Khadija ba to Imam Zahabi a cikin Sir Alamin Nubala da yazo yana bayani akan tarjumar waccan da tarjuman wannan da tarihi wannan shi kansa sai ce Allah ya bar wa kansa sanin wacce ce tafi wata a cikinsu manzo Allah da ya zo bayani akan Khadija ya ce wato bayanin da ya akan Khadija fa ba kaɗan ba ne ya ce ita da ta haifa min ‘ya'yana duk ‘ya'yan annabi Khadija ta haife su banda Ibrahim al-Mu'azzam ɗan gidan Mariyatul Qibtiyya duk ‘ya'yan annabi ka duba bazawara ce ya aure ta ta aure mata maza biyu ta aura sai da ta yi aure biyu fa farkon auren annabi malam ina masu zagin annabi orientalist suna zagin manzo Allah suna zagin shari'a cewa wai yana aure aure wai ya tara mata ha inda sha'awa ta sa yake aure ya je aure ba zaura ya aure fa kuma sai da ta aure biyu kuma ta haihu kowa sai da ta haihu da shi ya aure ta yace duk ƴaƴana ita ta haifa mu yace ita ce matar da ta taimake ni da dukiyarta lokacin da kowa ya guje ni kuma ita ce farkon wacce ta yi imani da shi a duk duniya gaba daya aisha ya za ki zo ki ce allah ya canja mu wacce ta fi khadija wancan hadisin da aka faɗa na abdullahi abdullahi dan amu a lokacin na na khadija ba ta duniya lokacin ana rayuwa da suna na aisha ne su kansu matan manzan Allah salama sun sani a wannan lokaci nana khadija ai ita ta yi hidimar duk wahalar da annabi ya sha a makka da wahalhalu da waye ai da ita aka yi zammiluni zammiluni duk ita ta yi fa dassiruni dassiruni ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddassir wahayi da Allah ya ta saukarwa annabi da ya tafi kogon hira ya dawo cikin tsoro ya ce na ga abin da ya bani tsoro ta ce kalla la ya kuzi kallahu abadan ta ce ka nutsu ya muhammadu allah da zai taba tayar da kai har abada saboda kana kulawa da marayu kana taimakawa gajiyayyu kana kana kana kana kana ta ce tashi mu je gurin gurin gurin gurin warakatu bin naufal malami ne mu tambaye shi wannan abin da ka gani me ya faru ita ta ɗauke shi ta kai shi ce kaji kaji abin da miji na gani waraka ya ce da shi wai wai wai sha'anin ka mai girma ne yace hadan namusul ladhi unzila ala musa ai wannan ma'abucin sirri ne da ya sauka kan annabi musa kafin ka zo akwai wani annabi annabi musa yana nufin mala'ika jibrilu ne da Allah ya sauka annabi musa kai ma shi ya zo maka wannan abin da ka gani a kogon kira ikra ikra ikra ikra mala'ika ne ya ce to alamu ne na cewa za ka zama annabi ya ce ka ina ma da lokacin da za a mai da kai annabi ina nan da an suran na ka nasarar mu'azzara zan taimake ka taimako mai karfin gaske amma ina lokacin da annabi ya zama annabi ya rasu to shine malamai suka zuka ce to shi wai wannan kan me hukuncinsa musulmi ne ko ba musulmi bane kuma sahabi ne ko ba sahabi bane aka ce ai ya riga ya yi imaninsa tuntuni shi ya ce in dai an turo annabi yana nan zai yi mai zai yi imani kuma zai kuma Allah ya ɗauki ransa kuna tare da ni da haka sha'anin nana Aisha da sha'anin ita ma Aisha akwai abubuwa da yawa a tattare da ita ba lokaci insha Allah wata rana za mu bayani da haka ni ma anan ina kan katanga ne ko Aisha ko Khadija Allahu a'lam Allah ya ba mu dace wannan ya ce wai shi yana so ya rinka tashi da daddare ya kiyamu laili amma wallahi ya kasa nan kana da waya kan babba ya za ka tashi ya sallar dare yace kullun sai ya sa alam yace alam din ne ta buge bugen sa yace ba zai farka ba malamai sun yi bayani yaya ake samu a tashi sallar dare na farko dai sallar dare jama'a rabo ce ba kowa yake iya samu ba sai wanda Allah ya zaba amma kai kokari dirintsi ka rinka dan fuskan lokaci kana tashi ka tashi da daddare kai sallah kafin ka taho asuba sallah ce ta mutanen kirki kuma sallar dare masu yinta to masu rabo ne suke samun yinta malamai suka ce idan mutum yana so ya samu sallar dare wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا to ya rinka kwanciya da wuri kana so ka rinka tashi da daddare to ka kwanta da wuri waɗannan duk shagulgulan da ake yi na hira ka haƙura da su da ka gama abin da ya zama maka larura ka shewayar ka ka kwanta kurin in Allah ya so yadda ƙarshen dare Allah zai tashi ka da ƙarfinka ka zo masallaci cikin nishaɗi ka yi wadataccen bacci amma duk mutumin da baya kwanciya da daddare da wuri ba lallai ya iya samun tashi ya kiyamun laili ba magana ta gaskiya duk wanda ya doguwar hira to ba lallai ya iya tashi karfe uku to baka kwanta ma sai biyu ya za ka tashi karfe uku ka fara fafata ko uku da rabi ko hudu lokacin ka gama jika ka nuna abun ya tafi ba za ka iya tashi ba da kyar za ka tashi asuba to da ban dalilin da yake hana mu tashin dare as-sahar shine yin hira da rashin kwanciyar bacci da wuri abu na biyu cin abinci idan mutum ya kwanta zai kwanta duk wanda yake cika cikinsa ya kwanta bacci to zai dogon bacci kuma yana tattare da cututtuka na zamani wannan kam ba sai na ja aya ko hadisi ba likitocin zamani ma tuntuni sun yi bayani duk wanda yake son zaman lafiya a rayuwarsa ya daina cin abinci ya kwanta suna ta faɗa suna ta gaya mana mu bari kai kana ta yi kana ga ai ba abin da yake samu na ai ai ba matsala mutum ya je ya ci tuwo ya cika cikinsa bam kuma ya kwanta a kan gado yana da side effects shi yake kawo tumbi yake kawo kiba yake kawo cholesterol yake kawo hawan jini yake kawo heart attack yake kawo ciwon suga duk waɗannan manya-manyan cututtuka yana da alaka da mutum ya ci abinci ya kwanciya da wuri ba ni na faɗa ba masana ne suke faɗa kuma yana da alaka da addinin mu ya rinka kwanciya kai yana ci abinci shi yasa za ko iyayenmu da kakanni a da za ga tun magariba suke cin tuwonsu duk maciya za ga an kawo magariba an ci tuwo amma fa ba za su koma gida ba sai irin goma an yi isha'i an yi hira ka ga babanka ya ɗauko tabarma ya taho da farin wata suna da ka'ida suna da tsari wasu kuma tun yamma sun gama cin abinci da haka duk wanda yake so ya zauna lafiya kuma ya tashi da wuri to ya daina cin abinci mai nauyi ya kwanta sai dai samu abinci mai sauki ba kuma cewa aka kai ta kwanciya da yunwa ba simple abu shi za ka ci amma abu mai nauyi ka ci ka kwanta akwai matsala daga cikin abu masu nauyi shine nama kuma yau Allah ya jarabe mu masu naman mu na bakin titi ba sa fara ma kasawa sai dare yayi dare duka kenan yanzu irin mutanen Nijar Allah masa albarka zaka ga yawanci nama suna sai da nama da safe kana fita da safe a Nijar kana fita da safe karyawan safe zaka tukuba an gasa rago nama ya gasu mutane za su fita aiki sai a je a ci nama saboda suna da lissafi kuma likitocinsu sun gaya musu in ka ci nama tun da safe to shine zai yin yana amfani a jikinka kana nike shi amma za ka kwanta bacci ka cika cikinka da balangu har ma da kashi ka kwanta ina za a yi zaman lafiya ko ka je in kaza mutum zai ci sai da daddare in tsire ne sai da daddare inda wallahi wannan ya saba wa ka'idar lafiya ya kamata hukumar lafiya ta kafa doka akan gasa tsire da yamma a mai da shi a rinka cin sa da safe lokacin da yara suke tafiya breakfast kwarai kuwa shine daidai sannan kuma mutum ya rinka addu'a zai kwanta bacci Allah ya tashi shi da kuma sawa a rai kana so kana so ka tashi sannan kuma da baccin rana kailula duk wanda yake yawan bacci da rana yana iya fuskan wata awa ɗaya da rana ya bacci yana iya fuskan wata minti talatin ya yi bacci to in Allah ya sa da zaga Allah yana masa arziki ya rinka samu yana tashi cikin dare ya kiyama laifi wannan karatu na mu insha Allah shine karshen karatun mu a wannan shekara insha Allah ta'ala sai kuma January idan watan January ya shiga za ku ji sanarwar ranar da zamu dawo wani sati zamu dawo insha Allah tabaraka wa ta'ala bayan an je hutun Disamba an je January an dawo shine zamu dora karatu da akwai uzurruka da muke da shi insha Allah ta'ala fatan mu Allah ya haɗa mu cikin alherinsa Allah ya ba mu nasara da dacewa Allah ya biya mana bukatunmu Allah ya ba mu lafiya zama lafiya Allah ya kare mu ya kare mu da dukkan fitintunu wannan jami'a ta jami'ar Bayero Allah ya sa mata albarka Allah ya kare dukkan fitintunu Allah ya sa albarka a ɗalibanta Allah ya sa albarka a ma'aikatanta Allah kuma ya biya mana bukatunmu duk wanda yake da nauyi a kansa Allah ya bashi kun saukewa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum